أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na rihlatul khulud za mu tashi shafi na dari da ashirin daidai kuma tsakiyar wannan shafi inda yake cewa kala abu muhammad abdulhaq ilam anna su'al khatima a'adana Allah minha la takunu liman taqama zahiruhu wa salaha badinuhu ma sumi'a bihadha wa la ulima bihi walhamdulillah wa inna ma takunu liman kana lahu fasadun fil aql أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل قبل التوبة فيسلمه الشيطان عند تلك الصدمة ويستضعفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله ثم العياذ بالله أو يكون ممن كان مستقيما ثم يتغير عن حاله ويخرج عن سننه ويأخذ في طريقه فيكون ذلك سببا لسوء خاتمته وسوء عاقبته كإبليس الذي كان عبد الله فيما يروى ثمانين ألف سنة وبالعام بن باعور الذي كان أتاه الله, أتاه الله آياته فانسلك منها بخلوده إلى الأرض واتباع هواه وبرسيس العابد الذي قال الله في حقه كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما هكذا في نار خالدين فيها نعم وذلك جزاء الظالمين تو الله مدوكتين سركي ya faɗi wannan a kan shi barsisul abid falkawatihu mirasu sawabiki fa kullu dhalika sabaqa fil kitabi sabiq wa min huna kana yashtaddu khawful salaf min su'il khawatib wa minhum man kana yaqlaqu min dhikril khatim وقال سهل التستري المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصي والعارف يخاف أن يبتلى بالكفر ومن هنا كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون على أنفسهم النفاق ويشتد قلقهم وجزعهم منه فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغر ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة فيخرجه إلى النفاق الأكبر كما تقدم أن دسائس السوء الخفية تجب سوء الخاتمة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقيل له يا نبي الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا فقال نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها كيف يشاء أخرجه أحمد والترمذي عن أنس وخرج الإمام أحمد من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلت يا رسول الله أو أن القلوب تتكلم قال نعم ما من خلق ما من خلق الله ما ما من خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل فإن شاء عز وجل أقامه وإن شاء أزاده فنسأل الله ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ba ku ci amin ba yawwa wa nas'aluhu an yahaba lana min ladunhu rahmatan innahu huwal wahhab a qalat qultu ya rasulullah ala tu'allimuni da'awatan ad'u biha li nafsi qala bala quli اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي واجرني من مذلات الفتن ما احييتني وفي هذا المعنى احاديث كثيره وخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان قلوب بني ادم كلها كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن عز وجل قلب واحد يصرفها حيث شاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مسرب القلوب سر قلوبنا على داعتك وخلاصه القول في حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن العبد لا يعمل بأمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأمل أهل النار فيدخلها إنه محمول على المرائي الذي يقصد بعمله وجه الناس فيختم له بعمل أهل النار والعياذ بالله وعلى الوجه الآخر هو الذي يختم له بعمل أهل الجنة فيراد به أناس صدقت نيتهم وغلبتهم شهواتهم فهم في صراع معها حتى يكتم لهم على عمل عمل أهل السعادة لكن الغالب على بني آدم أن من عاش على شيء وغلب عليه مات عليه to wannan ci gaba ne na bayanin hadisi da muka karanta wanda mala ya kira shi hadisi mai hatsari wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum zai iya yayi ta rayuwa rayuwa mai kyau sai ya zo kuma dab da mutuwa yayi aiki mara kyau shiga wuta wani aiki aiki marasa kyau sai ya zo dab da mutuwa sai yayi aiki shiga aljanna to shine mala yake ta bayani dan me dan kada wani ya dauka cewa idan mutum idan mutum yana aiki mai kyau shikenan sai ya dinga jin tsoro kar sai ya zo karshe na ya yi aiki mara kyau da haka bari ya zai ta aiki mara kyau ko gane hausa saboda iya zo ƙarshe sai ya aiki mai kyau to ba haka ba na kwata-kwata shi ne ma duk bayanin da yake yi nan cewa karatun ba haka yake ba shi yasa yake bayanin yanda abubuwan suka kasance don musulmi ya fahimci hadisi domin a dage akan aiki mai kyau fatanmu shi ne mutum tun farkonsa ya ta aiki mai kyau a tsakiyar rayuwar shi ta aiki mai kyau ƙarshe ma kuma Allah zai cika masa da aiki mai kyau to shi ne yake cewa abu muhammad abdulhaq yake cewa ka sani fa shi mummunan ƙarshen nan da ake faɗi Allah ya tsare mu da shi to ba ta kasancewa sai ga mutumin da a bayyane mutumin kirki ne amma a boye mutumin banza kun ji sani sanadi da yake sa mutum ya mummuna cikawa haka a fili mutumin kirki amma in ya buye mutumin banza saboda kare kenan shi ba Allah yake jin tsoro ba na shi duk rayuwarsa mutane yake wa eh in ya zo cikin su mutumin kirki ana ba ma dalla ma dalla amma yana dan fakewa na shi kenan irin wannan yana faruwa da wasu in suna garin su zaka ga mutanen kirki ne amma idan suka yi tafiya ba wanda ya san su ya ganshi a ingila duk turawa shikenan sai ya manta Allah yana gani shi sai ya manta Allah da ke Najeriya nan shine a ingila sai manta yanda Allah yake gani shi an haka yake ganin shi a China ba babu bambanci yace ba ba a ji ba kuma ba a sani ba godiya ta tabbata ga Allah labarin wani wanda kawai da yana aiki kirki sai ya zo ya fandare dan wato kaman sakamako aikin kirkin sa ya ja masa na ya zo karshe yayi mumuna ya ce wannan ba san wannan wato babu wannan yace ga wanda suke samu wannan mummunan karshen su ne wanda hankali suke da lalataccen hankali Allah ka tsare mu kuma su ne waɗanda suke dogewa akan manya-manyan zunubai in an ce manya-manyan zunubai malamai sun lissafa sun kusa ɗari eh shan giya ta ta zina na ƙarya na gasunan gasunan kai ta lissafi manya-manyan zunubai waɗanda in mutum ya yi su dole sai ya tuba saɓanin sauran zunubai waɗanda ko baka tuba ba in ka zo alwala duk sai a gogoge su na in ka yi sallah a goggoge su abubuwa da yawa wato saga'ir kenan wanda ma Allah maɗaukakin sarki da kai shi yake cewa in tajtani bu kaba'ira ma tunhauna anhu sai ya ce nukaffir ankum sayyi'atikum idan kuka nisanci manya manyan zunubai da muka hana ku ji Allah aka hana ku to kananan duk zamu yafe muku Allah ka yafe mana shine mala yace mutum wanda ya dage akan manya-manyan zunubai yake ta aikata manya-manyan sabon Allah ya ce to irin wannan shine idan ya zo mutuwa kafin sai Allah bai ba shi daman tuba ba sai kaga ya samu da wancan hatsari kawai sai shi ɗin ya zo ya mamaye shi sai shi ɗin ya zo ya mamaye shi shi kenan wannan damuwa sai ta ɗauke shi Allah madaukakin sarki ka tsare mu Allah ka tsare mu yace ko kuma abinda ake faɗi shine mutum a samu yana da gaskiya yana bin Allah yana ta kokari amma sai ka ga saboda sharri shi ya canza saboda sharri shi ya shiga wani yanayi ya dau wata hanya daban to sai zama wannan hanyar ta zama sanadiyar canzawan shi da sabon Allah sai ya zama sanadiyar wato mummunan cikawa yace irin abin da ya faru da wasu wanda alkur'ani ya zo da labaransu wanda yake kamar iblis kunga ai iblis da mutumin kirki au ba mutum bane shi menene iblisin kirki ne ko nan ce na to aljanin kirki ne na yawa aljanin kirki ne saboda ai da yana tare da mala'iku har abubuwan na bauta da mala'iku suke shi ma yana yi an ce sai da ya kai matsayin malami a cikin mala'iku kaga yayi ya bauta wa Allah yana ta bautan Allah shekara dubu tamanin dubu tamanin yana bauta amma kaga da ƙarshe aka ce ya sujada na ya ce ba zai yi ba ya ce an halicci annabi adam daga laka shi an halicce shi daga wuta yana ganin girman kai eh yana ga laka ya za a yi laka ta gaida wuta ta gaida laka yana ganin shi wato Allah ya raba mu da girman kai shi yasa girman kai musiba ce eh musiba ce dan adam ba dalilin da zai girman kai gaba da yadda Allah madaukakin sarki ya halicci mutum ma abar rashin basira ne yake sa shi girman kai ba aka ban wani girman kai mutum zai kai da kake da iyaka kai da Allah ya barka a cikin duhu to me duhu ba wanda ya san fa lokacin da zai mutu ko wannan ya ishe ka matsala ma ai na kana nan yanzu jiran gawan shugaban kasa ake na da ko janar muhammadu buhari Allah ji kanshi Allah ya sa ya huta jiran gawarsa ake lokacin ya kare eh ai masa addu'a jama'a Allah ji kanshi ba daidai bane ba wata dabi'a ce ta shiga cikin mu wanda yake ba ba ba ma dabi'an ba ma koyarwar musulunci bane gaskiya shi annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune akwai wani mutum da yi wa mutane abubuwa ba daidai ba sahabbai bayan ya rasu sai za a maganarsa aka faɗi magana ya yi kaza manzan Allah ya kwaɓe su ya ce musu kada ku ambaci wani aiki mara kyau na wanda ya mutu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh ya ce shi ya riga ya tafi saboda kai da kake da ai baka san da za a kare ko akwai wanda ya sani za kawai ka wa ranka abinda ake aikawa in gaskiya ne in ba gaskiya ba ne ma cewa ya nemi gafara ko bai nema ba ma ya kamata a yafe masa in ya ma saboda shi gafara ya fiya a wajen musulmi ai kai kanka kake wa alheri Allah da kanshi yake cewa wa in ta'fu wa tasfahu sai ce fa inna zalika min azmi al-umur zaka zama babban mutum a wajen Allah hmm wal afina 'anil nas ko wallahu yuhibbul muhsinin zaka zama ka zama sannan in ka kiyafewa ma kai in mutum yayi yafi abin da yake samu wajen Allah yafi ya kiyafewa wallahi saboda Allah zai baka lada ninkin ninkin ba ninkin kuma kai ma za a yafe ma ka ji wata riba domin kama tudinu tuda'a wa kama tazra'u tahsudu wa bi nafsil kilu alladhi takilu bihi tukal irin yanda kawa mutane abu kai ma haka za a ma na abinda ka shuka shi zaka girba zaka maganan wai ana murna wannan ba ba ma ɗabi'ar musulmi kai da gani ka san wani abu aka shiga musulunci bai gadar mana haka ba ko ma me mutum ya ma in ya rasu sai ka yi haƙuri domin kai ma kana san a yi haƙuri da kai kai ma kana san Allah ya ma gafara to sa'annan idan ma ba a yi haƙuri da wani ba ba zai makare ka da komai ba ba abin da zai kare ka da shi sai ka ga kai ne kai kai kai baya Allah ya jikan shi Allah ya sa ya huta amma aya ce ga mu da muke da rai in kun duba a dan wannan tsakani ina jin ran sallah da wace garin sallah jibrin aminu ya rasu kaga dai ilimi ya hare na boko an kai kokolu na ce ɗaya daga cikin na ce eh ban ce ai wani ya mutu ba na ce su biyu ɗaya da dube biyu ɗaya daga cikin su na ce ya rasu dan jajibe ɗaya ya rasu dan sallah shi wannan alƙali ne shi alƙalin alƙalin alƙalin chief justice na Najeriya kaga dai lauyanci ya tsari na wannan likita ne professor labarin da ake faɗi shi ne har yanzu a jami'ar ibadar babu mai rekodin shi har turawa na ji da shi ma babu aka zo aka alasan aminu alasan ɗan tata ya rasu kaga maganin kuɗi na an kai ƙarshe to yanzu ga shugaban ƙasa ya rasu maganin mulki na ta ƙare da saura kai talaka to yau ma alhamdulillahi ya kira mu yau ma akwai wani babban malami da ya rasu a Kano Dr. Muhammad dan Kaba Allah ya ji kanshi kaga shi ma to to to kai waye yanzu ko ni waye na kaga kenan mu da muke da rai mu ya kamata mu shiga hankalin mu wallahi wa'azi ne gare mu mu yi abinda zai amfane mu bayan mu mutu don tabbaza mu mutu ma kana ɗan dautin dautin ka daina na Allah amma dai ba kwanan nan ba ba ana ce kwanan nan ba amma dai tabbas muna kan hanya Allah ya ba mu sa to shine sai mala ya ce kamar iblis wanda ya bauta Allah shekara dubu tamanin ko kuma da kamar bil'am ɗan ba'ura wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ayoyinsa yana da ismullahi al'azam amma sai ya bujire ya yi taɓarna a bayan ƙasa ya ja yana bin son zuciyarsa da kuma kamar barfisul abid shi ma haka malami ne cikakke amma sai ya biye mashaidan wanda Allah madaukakin sarki a kan shi ne yake faɗin ayar ta zo a cikin suratul hashar Allah yake cewa kaman kwatankwacin kamar sali shaitan yace kaman shaitan ne iz qala lil insani kufur lokacin da ya cewa mutum ka kafirce falamma kafara da ya kafirce qala inni bari'un minka yace ba ruwana da kai ya kai shi ya baro yace inni akhafullah wallahu shadidul iqab da haka haka shedan yake yi duk waɗannan Allah ya ba su dama su sai aiki da daman ba shi yana faɗan irin waɗannan ne suke samun mummunan ƙarshe wanda ba wai ana nufin yanzu kana zan karka zan mutumin kirki ko kana jin tsoro kan mutumin kirki ne a'a Allah baya yin wani yace da haka ƙarshe gado ne na abin da ya gabata shi yake wato faruwa ga mutum duk wanda ya zama a cikin rubutun Allah haka zai cika to haka zai cika yace daga saboda waɗannan abubuwa da ya ambata ya ce magabata sai suka rayu cikin tsoro kowa yana jin tsoron ƙarshensa eh kowa yana jin tsoron yaya za a yi Allah ya taimake shi ya mutu lafiya kaga mu mu ba ma mu gudun mutuwa muke yi su kuma sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam sun yadda za su mutu su ba wai maganan kar su mutu bane a su mutu lafiya amma mu yanzu kaga na buduri ake yi da mu kawai ba za mu mutu daru sai dai an kai mutum kawai ƙarshe me zai nuna ma haka shine har mutum ya kai gargara ba a tunanin a ce masa ka ce la ilaha illallah ana tunanin ai in ka ma faɗa sai a ce kana fatan ya mutu ne na ina kai wannan abin tsoro ne yana da wahala yanzu ka je ka ga mutum bai da lafiya ka ringa ka ce ka ce la ilaha illallah sai duk iyalan su jawo shi kaman kana so mutumin su ya mutu kenan alhalin ba haka bane musulunci cewa yayi ayi ayi ta wannan kuma la ilaha illallah umma ka ga ma ka bada ka tashi ba shikenan ba na ba wani abu ai ba kuma in ka faɗa sai ya sa ka mutu ba ba a mutuwa sai kwana ya kare shi mutuwa karar kwana ne shi yasa mutuwa ma ba ruwanta da lafiya mutuwa ba ruwanta da arziki wata ba ruwanta da ilimi ba ruwanta da komai Allah ya gaya mana ya ce wali kulli ummatin ajal kowa mun masa lokacin ji Allah idza ja ajaluhum idan lokacin yayi la yasta'khiruna sa'atan la yastaqdim ba gawa baya kawai zaka ga mala'iku sun duro shikenan in suka duro kuma yanzu da za su duro kan wani Allah kiyaye ku ci amin wallahi ji sai dai na ganin mu ai abin da ke faruwa ke duka mu sai mu bace yanzu an ya harkar shi da mu ta kare na eh sai kuma ya dawo ganin mala'iku don ya shiga wata rayuwa daban shine in yana da wasu kwanaki zaka ga mutum dole yana nan dai baya duniya shi baya ya gama to haka suke zuwa kuma wallahi yadda ka san nefa na dauke wuta haka mala'ikun mutuwa suke zuwa ka san dai za a dauke wuta ba a ma waya ko ba a gaya ma kana cikin haske kana jin daɗi sai ka ji dum haka suke zuwa Allah ta su zo mana muna cikin imani Allah sa su zo mana muna aiki na gari kuma wallahi za su zo yawo ba wani kokonto a cikin wai zuwa su na tabbas za su zo Allah ya sa mu su zo mana muna cikin imani da haka magabata suke jin tsoron mummunan cikawa a cikinsu akwai wanda da ya yi maganar cikawa suka ga shiga wani yanayi saboda yana tunanin kada ya zai mummunan cikawa Allah ka tsare akwai wani malami yana kira sahal tsari yake cewa shi shi almajiri shi tsoron a jarabe shi da sabo yake amma malamai su tsoron Allah ya jarabe su da kafirci suke ai kun gane saboda su sun san ka sabo ai in ka mutu kana ba matsala sai Allah ya yafe ma amma duk wanda ya mutu yana kafirci ba magana ta kare Allah ya kiyaye yace daga nan sai sa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda suka zo bayan su suna jin tsoron numnafurci akan su kuma suna damuwa damuwa mai girma da haka mu haka mumini yake duk mumini yana jin tsoron kada ya zama munafiki kai yana jin tsoron karamin munafurci ba kuma yana jin tsoron kada wannan karamin munafurcin ya ja shi zuwa ga babban munafurci wanda zai ja masa mummunar cikawa Allah ya kiyaye mutum ya zama ya daga ƙaramin munafurci ya koma babba wanda wannan kuma zai sa ya yi mummunar cikawa Allah ya kiyaye maza Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya yafe masa duk laifi in yayi baya ma zunubi shi to amma aka ce in ma yayin an yafe tun kamin yayi an yafe baya yi aka ce in ma yayi an yafe kamin ma yayi sallallahu alaihi wasallam amma shine yake yawaita addu'a yana cewa ya ubangiji mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka Allah ka tabbatar da zukatanmu akan addininka da sahabbai suka ji yana wannan magana sai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam mun imani da kai mun imani da abin da ka zo ya rasulullah yanzu kana ji mana tsoro kenan nan gaba wani abu na iya samun manzo Allah yake kwarai da gaske sai ina ji muku tsoro saboda me saboda ce da zukata duk zukatan bayi suna hannun Allah yana juya su yadda ya ga dama zuwa zukatan dukkan bayi yan suna hannun Allah yana juya su yadda ya ga dama da haka sai dai mutum ya roke shi Allah ya tabbatar da zukatanmu akan musulunci shi yasa nake cewa in ka ji ka musulmi sai dai ka gode wa Allah ba wani wayo ne da kai ba na ba za ka ce kai kai a very intelligent na a'a kawai Allah ne ya zabe ka Allah ne ya ma baiwa Allah Allah mun gode wannan hadisi Imam Ahmad da Imam Tirmidhi da Imam suka rawaito daga Anas kuma imam ahmad har yau ya fitar da hadisi na ummu salma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawan wannan addu'a yana ya ubangiji mai jujuye zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka sai ta ce masa ya annabi sallallahu ya rasulullah ha ashe zuciya na juyawa bayan mutum ya yi imani ya dawo ya bujire sai manzo Allah ya ce masa kwarai da gaske babu wani da Allah ya halitta daga cikin dan adam face zuciyarsa na hannun Allah yana juya ta yadda ya ga dama in Allah ya ga dama sai ya juya zuciyar ta tsaya na akan hanya mai daidaiciya in ya ga dama sai ya juya ta sai ta zama wani abu da mu bai sa kake ji ana ce ma wani ya zama kirista na me yasa ka ji wani ya bujiri a duk haka ne saboda zuciyar ce Allah ya tsare mu da haka malam ma shi kaga sai addu'a yace muna roƙon Allah ubangiji kada ya karkatar da zuciyar mu bayan ya shiryar da mu ba ku saki ce amin ba yawa kuma muna roƙon sa ya ba mu rahama daga wajen sa saboda shine mai ba da rahama Allah ka ba mu rahama tatnana ummu salma take cewa sai na ce ya rasulullah ba za ka koya mun wata addu'a ta musamman wanda zan ringa yi wa kaina ba sai manzo Allah ya ce eh zan koya miki ki ringa cewa ki ce Allahumma rabban nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kai da jin wannan addu'a kaga za a amsa ya ubangiji ubangijin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yafe mun zunubaina sa'annan ka tafiyar da wato damuwa da kunci da ke cikin zuciyata wato zuciyata ta zama wankakkiya wanda da imani ya zo sai ringa shiga na da an ce Allah baya san abu sai zuciyar ka ji ba ta so da an ce Allah na san abu sai ka ji kana so na wannan ita ce zuciya da aka tafiyar mata da duk wata damuwa Allah ka tafiyar mana da shi sa'annan yace Allah ka tsare ni kice Allah ka tsare ni daga fitintunu masu batar da mutane kaga mu ne muka fi bukatuwa mu yi wannan addu'a da yanzu fitattunun batar da mutane sun yawa jama'a kaga wayan nan kaga wayan nan Allah ya kiyaye wallahi musiba ce Allah musiba musiba babba abubuwan da Allah baya so Allah ke fushi aka aka danna su a cikin wayar inda za ka shiga facebook na inda za ka shiga ko dai shi na sani ne ban san sauran ba akwai tiktok tik tik tok tik tok dama an ce shi wannan tiktok din lokacin da iblis ya kago shi a yi ƙara jan bargo ya yi na ai ita wata hanya ce ta halaka mai kyau malamai suna wa'azi a zaman mai son ya kare zai ce ma ana wa'azi a ciki hala in ka kalli barnan da ake ta ninka wa'azin so 500 au so miliyan ko to kaji ko kaji ni na rage ba wa'azin da ake na ce barnan da ake ta ninka wa'azi so 500 mala ya ce so miliyan ba saboda barna ake kai ana mai da ‘ya'yanmu kafirai a ciki kaga barna ta ƙare wallahi ana mai da yara suna ridda saboda hata ƙungiyoyi matsafa suna koyar da tsafi a ciki society iri-iri suna nan suna ribatan mutane saboda yanzu an samu dama a kana cikin ɗaki a kulle za a kama ka da sai ka je garinsu sai an kira ka ka je wajensu sai an zo an yanzu ba wani abu kana daki a kulle shikenan sai a gama da mutum ka ga mutum shi kadai dan musulmi gaba da baya ya ce shi gaba da ma yanzu shi ba musulmi bane dai aikin su ne ai ta mamaki za a ce shi ba zai ba Allah ka tsare mu to wannan addu'a ya kamata dukan mu mu haddace ta Allahumma rabban nabi Muhammadin malan rubuta mana Allah ta masa Allah Allahumma rabban nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ighfir li dhanbi wa azhib kayda qalbi wa ajirni min mudillatil fitan ma ahaytani ba ta da wahala eh ya ce a cikin hadisai da suka zo da irin wannan manufa da addu'a irin wannan suna da yawa kuma imam muslim ya fitar hadisin abdullahi dan amur ya ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa zukatan ‘yan adam dukkansu suna hannun Allah kamar zuciyar mutum ɗaya Allah maɗaukakin sarki Allah mai rahama yana juya su yadda ya ga dama shi yasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a yace ya ubangiji mai jujjuye zukata Allah ka juye zukatan mu akan mi maka biyayya ya zama wato zamu ringa yi maka biyayya zuciyar mu ta karkata wajen yi maka biyayya to shine sai mala yace karshen wato talhisi na wannan magana duka na wannan hadisi na ibn mas'ud cewa bawa zai aiki aiki na yan aljanna sai ya kusa zai mutu ya aiki na yan wuta littafin shi gabata ko ya aiki na ya shiga wuta kuma ya ce dukkansu wannan yana kan mutumin da rayuwar riye yake aikin da yake ta yi riye yake yi wato ba Allah yake nufi da aikinsa ba mutane yake nufi da aikinsa Allah kiyaye ka zo sallah masallaci a ce ba Allah kake nufi ba mutane kake nufi ka burke su wani ya ganka na kawai abin da ya kawo ka kenan shi kuma Allah ba a masa boye boye shi Allah madaukakin sarki cewa yayi wa'asiru qawlakum aw jaharu bihi innahu alimun bi zati sudur shi Allah ya san me ka kulla to ai kaga lalace musulmi ya kai lalace a ce yana sallah ba don Allah a ce wani abu ya sashi yake sallah ko wani mutum ya sashi yana sallah kenan mutumin baya nan ba zai yi ba Allah ya kiyaye yace to irin wannan tunda aikinsa duk da yake ba don Allah ba ne to shine sai a cika masa da aikin yan wuta Allah ya kiyaye ya ce kuma ta wata fuskar shine ake cika masa in ya samu rahamar Allah da aiki na 'yan aljanna wato saboda akan samu mutane niyyarsu ta gaskiya ce kuma mutane ne na kirki amma sha'awar zuciya da rinjaya ta shedan ya ja su suna aiki marasa kyau su ma ba sa so shi yasa duk musulmi mai imani in ya saba Allah ran shi baci yake ba jin dadi idan mutum kaga yana saba Allah yana jin dadi to akwai matsala wani alamar imani ne jama'a duk wanda ya saba wa Allah zaka jira shi ya baci ji ba jin dadi zai so a ce ba bai saba Allah ba bin Allah yayi to wannan alama ce ta imani amma mutum a ce yana saba Allah yana jin dadi na yana jin dadi har yana bayani yawa wani ma zai je saba Allah a wani waje ba wanda ya gaiki sai yana jin dadi zai yana ta ba mutane labari je ya saba wa Allah wanda wannan shine yake sa Allah ya fushi da mutum jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam ce ayi kullu ummati mu'afa yace illa al-mujahirun wato duk al'umma ta Allah zai mata rangwame sai masu bayyana sabo mutum ya Allah ya rufa mana asiri amma yanzu yana ta faɗa cewa ya yi sabo kaza ya yi sabo kaza Allah baya so ya ce amma mafi yawa akan dan adam duk abin da mutum ya rayu a kai shi tofa mafi yawa a kai shi yake mutuwa kusa malam hafizin warshi ne shi اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي واجرني من مدلات الفتن ما احييتني نعم يا ubangiji ubangijin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai malami sai sallallahu alaihi wasallam akwai gara akwai sallallahu alaihi wasallam ka sa shi a sama Allah ka sa ki amsa a jiwa mutum a wana yawa ka sa a sama kawai sallah yawa sallallahu rabba muhammad rabban nabiyyi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ighfir li dhanbi Allah ka yafe min zunubaina sannan wa gaiza kalbi Allah ka tafiyar da wato damuwa da cuta da kowane abu da ke cikin zuciya ta mara kyau sa'annan ka tsare ni daga fitintunu wanda suke wato batar da mutane har rayu gabaki ɗayan rayuwata ta karatun ya ƙare saura azabar kabari da ni'imar kabari azabul kabari wa na'im wa ma za ba'da al-khatima an al-barra bin azib radiyallahu anhu qal خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينقص للأرض فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلاثا فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا ثم قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ثلاثا ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيد الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنود من حنود الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس المطيبة وفي رواية مطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من من السقاء سقاء فيأخذها وفي رواية حتى إذا خرجت خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك آه في السماء وفتح له أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبله فإذا أخذها لن يدعوها لن يدعوها آه في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها آه في ذلك الكفن وفي ذلك الحنود وذلك قوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون bari mu tsaya a nan amala ya ce azabar kabari da kuma ni'imar kabari Allah ka tsare mu da azabar kabari Allah ka sanya kabarin mu ya zamo dausayin aljanna mala ya ce to bayan an yi an yi an cika kuma sai me shine tambayar da yi zaka ga alamar tambaya yace in an cika kuma me zai faru an samu hadisi daga barra dan azib yadda Allah su kara tabbata gare shi yace wata rana mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum a Madina ya rasu muka tafi jana'izar sa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka je makabarta sai muka samu ba a ba gama tono ba muka samu ba a gama tono ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna sai ya fuskanci alƙibla kenan in ba a gama tono ba ana samun waje a zauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna ya fuskanci alqibla yace mu ma da muka ga haka sai muka zo muka zazzauna a kusa da shi yace muka zauna muka yi shiru kai ka ce tsuntsaye ne a kawunan mu ka san ladabin zama a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sahabbai muka zauna annabi sallallahu alaihi wasallam ganin ana tona kabari ga jana'iza a nan ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna ga mu mun kewaye shi muka yi shiru kai ka ce tsuntsaye aka dora mana cewa kan da mu yi rawa da kanmu wato su tashi yace muna zaune shiru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rike da wani dan itace a hannunsa yace sai ya dan karci kasa da shi sai kuma ya daga kanshi sai ya kalli sama sai kuma ya dawo saukar da kanshi ya kalli kasa ya daga kanshi sama ya dawo ya saukar ya ce ya yi haka har wajen sau uku sai manzo Allah ya ce mana ku nemi tsarin Allah daga azabar kabari Allah ka tsare mu daga azabar kabari ya ce manzo Allah ya nanata mana wannan sau biyu ko sau uku cewa ku nemi tsarin Allah daga azabar kabari kuma sai ya yi addu'a ya ce Allahumma ya ubangiji ina neman tsarinka daga azabar kabari Allah muna neman tsarinka daga azabar kabari shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nana ta har so uku sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana yace kun ga shi bawa mumini idan lokacin barin sa duniya yayi lokacin komawa sa lahira ya zo kawai sai mala'iku su sako daga sama amma tunda shi mumini ne za su sako mala'iku kyawawa masu fararen fuska in ka ga yadda mala'ika mutuwa na mumini yake zuwa ko kallon sama sai ya burge ka baraka za ka so lalle ka tafi kawai saboda suna zuwa da kyakkyawan kama eh na eh ga kamshi sai su sai su zo ga yace fuskokinsu kamar rana saboda haske sannan sai su zo da likafani kuma likafanin daga aljanna da haka wannan likafanin duniya dododudu ne mala'iku suka zo da likafani ga bayan Allah mumine daga aljanna kamar yadda suke zuwa da likafani daga wuta wata tabarma wuta suke zuwa ko an sa mutum anan ba na kirki bane wuta zai sha yawa sannan ko ba nan ake ake lura da shi ba sa'annan su zo da turare daga cikin turaren aljanna wannan turare zai gaji da haka sai su zo su zauna a wajen wanda zai rasu sai su zo su kewaye to lokacin ne ba za ka ga a ce mutum ai ana magana da shi wata rahun yin zuru na ilaika wa hum la yusiru kaga mutum kirkiri kuna kallo yana kallon ku amma ba ku yake gani mala'iku ne za su zo su yi damuna yana kallon su za a zo a yi aiki gashi ba zai iya gudu ba gashi ba zai iya cewa ga yadda za a yi haka dole a jira to shine sai kuma idan suka zo suka zauna yana ganin tsawon ganin idansa ya ce sai ko mala'ikan mutuwa ya zo alaihi salam ba ku ce alaihi salam ba alaihi salam na eh mala'ikan mutuwa ainihin na ne sunan shi ma yana da suna ko malakul mautu a zara'ilu ne sai ya zo shi ne ogan to sai ya zo bayan mala'iku sun zo wato kamar sun zo sun datsa mutum ne ba inda za ka sai kuma shi ya zo shi ma ya zo sai ya zauna a daidai kan mutum in ya zauna to sai ya yi magana sai ya ce ya ke wannan rai wato kyakkyawa a wata ruwaya ni tsatsiya Allah ya sa gaya mana haka sai ya ce wannan rai ni tsatsiya a wata ruwaya ya zo sai ya ce ki fito ki fita zuwa ga gafara Allah da yarda Allah wato lokacin fitanki da barin gangan jiki yayi da haka ki fito da haka sai ranta ta mu hanya da kanta sai ta kama fitowa za ta fito cikin sauki yanda ka san ana zare zare a cikin man shanu na hasa ai ba matsala ko zare a cikin daskararren man shanu in za a zare shi ai kaga ba ba ta haka nan za ta fice sai ta fice a wata ruwaya a ya ce shi cewa ita wannan rai ya ce sai wannan ran ta fita idan wannan ran ta fita to sai mala'iku su yi tawaran addu'a mala'iku su yi tawaran addu'a mala'ikun da ke ƙasa suna addu'a mala'ikun da ke sama suna addu'a dukansu kuma sai a buɗewa ran nan ƙofofin sama Allah ta a buɗewa ranmu babu wata ƙofa daga cikin ƙofofin sama face mala'ikun na addu'a cewa Allah ta ran nan ta nan zai wuce suna son ran ya zo ya wuce ta wajensu yan suna fatan haka da haka idan mala'iku suka ɗauki ran ba za ma su taɓa shi da hannu ba za su tashi ne a kan wannan faranti da suka zo da shi daga cikin gidan aljanna za su zo da shi da wannan likafani da suka zo da wannan turare za su sanya shi a ciki shi ne faɗin Allah da yake cewa sai wato manzanninmu sai su ɗauki ran shi wato su kuma ba sa wato gazawa akan aikinsu duk abin da aka sa su suke yi da haka sai wannan ran ya fita yana ƙanshi yana ƙanshi kamar ƙanshin almiski kusan babu wani ƙanshi da ka taɓa ji a bayan ƙasa amma mu ba ma ji amma wasu suna ji wasu suna ji ƙanshi wani irin ƙanshi mai kyau da na fitar rai Allah ta ramu ya fita da ƙanshi da haka ba za su wuce kowane sama ba idan za a ɗaga shi zuwa sama face mala'ikun da suke sama suna tambaya suna cewa wannan warren mutumin kirki ne haka saboda ƙanshi ana tafiya da ran mutum mala'iku na tambaya sai mala'iku suna ce mushi ai ran wani dan wani ne ana gaya masa ran ai wannan ran wani ne wani dan wani a kira ka da sunanka da sunan babanka in sunanka ne ne ramson na oh eh shi yasa aka ce ku daina bata sunayenku ka bar sunanka mai kyau haka mala'iku za su kira ka in ka bata sunanka ka sa wani haka mala'ika zai kira ka sa mai kama da sunanka Michael haka zaka ji ana ina Michael din kiyama kuma ran kiyama an kira ka in kai ake nufi wallahi kai zaka amsa ba a filin kiyama ba a kiran wani a ce ya dauka shi ne ka sa a duniya yanzu tunda ana da suna iri ɗaya ko in an zo masallaci ne Yusuf sun kai goma misali aka ce Yusuf sai wani ya taso wani ma ya taso sai a ringa ya dauka shi ne to lahira ko ɗaya ba za a yi da an kira wannan shi aka kira kuma shi zai tashi su daman na ga anan na tsaya dan tsaya sai mu tashi a nan wa fi ruwayatin kawai idza kharaja nafsu insha Allah wa alaikum assalam amin na'am wani mutane wanda da gani suna murna a social media a zahiri da ce shi a wasu ne a kowane laifi da ba ma ya yi ne wanda a yi mutu yana mutane zuzurutun da ke laifin ko kuma yin laifin ba ka daɗe da zuwa ba mu? a ci gaba ba za a amsa ci gaba na shi ne da ke ce akwai wani laifi ne da ba ma yake yi wanda ya ke kasancewa irin wannan abubuwan da mutane suke yi a cikin rayuwa sun sha to gaskiya ba ka nan amma na yi magana amma bari na sake eh wato na faɗi na ce kuskure ne wanda duk ka gaina haka bai yi bai yi ba koyi da umarnin manzon Allah ba, sallallahu alaihi wasallam ina jin akwai hadisi a cikin muslim na wani sahabi wanda sahabai ne suke magana ya rasu saboda ya yi ya yi wasu abubuwa mara kyau a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam suna tambayar cewa kaza yayi kaza ba za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku daina ambatan kada ku ambaci mawatan ku sai da alheri duk abin da suka yi in dai suka mutu kamar chapter close sai dai ku ambaci alherin su kawai ya ce sun riga sun kai inda za su je abin ya koma hannun mahalicin Allah har ma na ce ana ta turawa cewa ya nemi ya ce a yafe masa to ni dai na yafe mar na amma ba ka yafe mar ba sauran za su yafe mar kuma kamar yadda na faɗi in kai yafiya kai kanka kace maka kai ma za a yafe ma na ai haka abin yake kuma Allah yana son masu yafiya na Allah ya yi umarni a yi yafiya Allah maɗaukakin sarki cewa ya yi masu yafiya ma zai sa su aljanna da haka maganan abinda wasu ka yi na murna ai shiriri ta ce ba wasu ma cewa yake wai murnan mutuwa murnan banza kuma gaskiya shi ne saboda kai ma kana nan tafi bare ma wannan rayuwa da ake ciki yau mutum na nan gobe baya nan na yau na nan gobe baya da haka maganar cewa musulmi inda ya musulmi ne ya mutu a ambace shi da wani abu musulunci ya hana me yayi me yayi iya kakka da shi Allah ya mar gafara ko san me yasa ake sallan gawa dalilin da yasa ake sallan gawa shine duk wanda kaga ya mutu ai mai laifi ne ana san Allah ya yafe masa na laifinsa shi ne ka gane din mutum da ya mutu ai mai laifi ba wani wanda bai da laifi idan ka ɗaukawa ba ka da laifi gaba ɗaya inda gangan ne masu ka yi ridda domin allah maɗaukakin sarki a hadisun kudusi ya ce kullu bin adamu hatta dukkanmu masu kuskure sai ya ce wa khairul khadda'ina tawabun amma mafi alheri cikin masu kuskure su ne masu tuba da ka ga magana da da ya dauka to kai yanzu in baka yafiya ba kai ya za a yi da kai a'a a tambaye ka kai ya za a yi da kai kuma kai wata aljanna za ka shiga in ba ya biya ya za a yi da kai ai ba inda za mu shiga da haka dole ka zama mai yafiya in kana son ka bi Allah don kai ma Allah ya yafe ma lokacin da aka wa nana Aisha radiyallahu anha sharri kazafi ƙarya munafikai akwai wanda suka yada labarin ciki akwai mirda dan uwan sayyidina Abubakar ne sayyidina Abubakar yake ci da shi yake mar komai to sai a cikin waɗanda ake jin sun kai labari sai ya zama yana ciki abin ya ɓata mara rai har da kai sai ya ce daga yanzu ba zan sake ci da shi ba yayi ya faɗi magana Allah ya saukar da aya a cikin alƙur'ani yana cewa wal ya'fu wal yasfahu shi ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum Allah ya ce su yi rangwame mana su yafe ku ba ku san Allah ya muku gafara ne sai na bakar ya ji ya ce a Allah muna so ya dawo abinda yake wa mai sa sai ya ninninka ya ninninka da haka haka ake son zuciya ta musulmi duk musulmin da kaje yana fatan wani ya shiga wuta gaba da ma bai riga da musulunci shi kanshi bai san kanshi ba Allah janji ai kai ka samu ka lallaba Allah zai kona mutu ba sai ka ce kona shi ba na yawa ba ruwanka kai dai ka yafe ka yi godiya Allah ya sa mu gama lafiya kuma in an sa dukkan mu a aljanna kai mai aka ma ba ta ka za a shiga ba na to ba aljanna ka za a shiga ba me matsalar ka na to ya allazina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idza hatadaytum da haka Allah yayi ta kira wal kazimin al Allah ce da masu hadi ya fishi wal afina anin nas da masu yafe wa mutane sai Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautata to in baka zo mai kyautata ko me kake yi da haka mu dai muna masa addu'a Allah ya ji kai shi Allah ya sa ya huta eh na'am السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله يسعدك عمرنا الخير آمين.
الله يبارك الله لنا ويجزاك آمين.
wannan wa'azi da aka yi na yau ina gaskiya mai rasa ciki da sosai To, ya kamata duk mummi ne wanda ya ce gida yi nazari akan wannan wa'azi da aka yi sosai na'am.
akwai abin da ya tuna min game da wata baiwar Allah mai duhu ake mun wata ya ko suke ban labari Na'am.
ta ce da rasuwar ta yanzu ta ce wallahi da za a yi ba wanda ta fi dina da kowa amma kafin ta rasu sai ta fara magana tana ba su labari na cewa yanzu za ta kawo wanda ya kafa ina jin sa ba tana ba su labari har lokacin da ran ta yi zo biyu tana ba su ta ce zai Gaskiya.
rasu biyu Na'am.
ta ce yana daidai ciki ya kai ke kama za ka ila Allah wala ta fara da cika da imani tana farawa ba a yi sakon ba ta dauki ke Alhamdulillah. Akwai wanda Allah yake ba su dama irin wannan. Mm. Na san labarin wani yayana ne, amma mahaifiyar mu take faɗa yana hannunta. Ta ce yake ce mata ya ce mata ga su can wasu mutane a- a kan doki da fararen kaya suna zuwa in suka zo za mu tafi kuma ta ce daga ido kuma su ya ce ya ce ga su sun zo kenan da haka wasu Allah ana ba su dama su yi magana sai kuma bayani na biyu game da wanda yadda kai na suna na mummunan cika to sai akwai inda na je da sallah karama mun je ziyara wani babban gida ne sosai to sai suke ba mu labari da azumi ko wani babban mutum wanda yake da ya'yansa har ana ganin shi da su a masallaci suna zuwa masallaci to cikin wannan da yake zuwa da masallaci da mahaifin nasa ya je gidan da azumi ziyara ya je gidan da azumin ziyara sai ke tambayar su ba ba shi kawo masa abinci da ya za a kawo maka abinci da azumi ka shi ba ya sallah ba ya sallah amma kusan mutane da sun ɗauka musu a yanzu mutane wallahi shi gaba su suke faɗa musu kuma da can musulmi ne a'a su su an ɗauka musu ne ok
tunda yadda mahaifin ya bayyana shi da shi suna zuwa masallaci ana ganin suna sallah tare da shi ya ce wallahi duka su ba ta sallah
hada ma A'a, su ƴaƴan mutumin su.
ok Ya ce duk ƴaƴan mahaifina ba musulmi a ciki. Ya ce mu azurta da ni. Muna dai kuma haifu ne kawai saboda in yi a raka shi masallaci ƙwarai.
Na'am.
Sai tuna da wannan gwiwar da kake.
gaskiya ne?
Eh, insha Allah, Allah ya saka alkhairi.
wannan kuma musibar tana cikin auren a kiristoci da yawa daga cikin mutane da suka auri kiristoci saboda matan sukan zo su fi karfin mazan sai su zama 'ya'yan to su suke bi kuma suna ji suna gani eh kuma haka ake yi. wasu suna da rai ma ake yi wasu kuma sai sun mutu saboda matar ita ce za ta ɗauki nauyi Ah, na ya- na ya'ya Allah ya kiyaye Mm.
Allah ya saka amin alkhairi.
to sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد a mu karanta fatiha marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya da wannan magana ya haru da yawa na sai wani babban mutum da ya ce zai zai mana abu saboda haka na sa mutum addu'a Allah ta'ala ya tabbatar da zai cuce mana Da Allah ya karanta fatiha Allah madaukakin sarki ya san bukatun mu Allah ya biya mana ko wanda suke cikin damuwa Allah ya yaye musu Allah madaukakin sarki ya jigan wanda suka rasu Allah madaukakin sarki ya ja kwanan mu da imani idan mutuwa mu ta zo kuma Allah ya sa mu cika da imani karanta fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم رب محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لنا ذنوبنا وآذهم غيظ قلوبنا وأجرنا من مجلات الفتن ما أحييتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين